الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقدت الطير فقال ما لي لا أرى هدى هدى كان من الغائبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه باينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode ma Allah maɗaukin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda muna na cikin wannan sura ta suratul namli wanda a jiya mun kwana aya ta 19 wanda yau za mu tashi aya ta 20 daidai a, in ba manci ba mun ma fara karatu da cikin kissar annabi Dawuda alaihi salamu da shi da dan dan shi annabi Sulaimanu wanda jiya mun karanta yadda Allah yake cewa ya ba su ilimi kuma da cewa a annabi Sulaimanu kuma shi ne wanda yake daga baya gadi shi baban nashi annabi Dawuda kuma sun zo har inda yake bayani na godiya ga Allah da sanar da su da yayi na watan shi annabi Sulaiman din kenan yana godiya ga Allah da Allah ya sanar da shi maganganu na tsuntsaye yake cewa kuma Allah ya ba su dukkan wani abu wanda watan suke da bukata da shiya duk wani abu wanda aka ba annabawa to su ma Allah ya ba su yana godiya ga Allah akan wannan har Allah ya gaya mana kuma a cewa ga kuma irin yanda watan aka hada mashi annabi Sulaimanu runduna ma'ana lokacin da za a yi wata tafiya kenan da Allah yake cewa hushira li Sulaimana junudahu Allah yake cewa an tara ma annabi Sulaimanu rundunar shi min aljinni ta aljannu wal insi da mutane wa tsairi da kuma tsuntsaye fahum yuzauna baka shine fahum yuzauna ake cewa ana malamai suna fassara shi kala biyu suna cewa fahum yuzauna cewa ma'anan shi wai a kowanne daga cikin waɗannan suna jama'a jama'a shine fahum yuzauna in tun daga su mutane din da aljanu din da kuma tsuntsayen to dukkan su kowane bangare jama'a jama'a ga su an tara mashi annabi Sulaiman din wasu kuma sun ce fahum yuzauna yana daukar kaman a fahum yuzauna wato ana tattaro su wai ma'ana shine kowanne daga cikin runduna in bangaren mutane din ne akwai waɗansu waɗanda suka kula da lamarin duk inda wani zai wucewa ya wuce gaba to akwai wanda ka kula da su yana yana tarki sai a dawo a sai ta daidai wai ma'ana ba a so wanda ya wuce wani ba a so kuma wani ya tsaye ne baya a haka aka tafiya ta daidai to shine duka dai mun karanta shi a jiya da kuma a cewa malamai sun yi magana cewa shi annabi sulaimanu annabi dawo da shi ya fi annabi sulaimanu yawan ibada shi kuma annabi sulaimanu magana hukunci a iya yin hukunci shi kuma annabi sulaiman ya fi muka dan fara bada misali jiya din na cewa akwai shari'ar da shi annabi annabi dawud din yayi wanda annabi sulaiman yake cewa da shi ne da ba haka nan zai yi ta ba ko ta me ce ba muka bashi ta na'am wato shine kisan nan wadda wadda aka samu waɗansu mata guda biyu wanda sun ka ajiye yaran su a daji bayan sun ajiye shi suna nasu aiki sai kura ta zo ta ɗauke ɗanɗan guda daga ciki dama su biyu ne ɗayan kuma guda biyu ne ɗauke ta tana kura na ɗauke ɗaya ɗayat to sai kuma sun kai rigima ita wadda an ka ɗauke nata ita kuma sai ta tare rigima ta ce ai ba nata ne an ka ɗauke ba saboda ka wancan nawa can shi an nata shi ne muka ba da labarin shi jiya cewa ya zo wajen sai su kawo ƙara wajen shi annabi dawuda ɗin to ƙashi annabi dawuda sai yanke hukunci sai ya ba wadda ababbat ya ce ɗanɗan ta ita za a ba ɗanɗan nata ne amma daga baya sai shi annabi sulaiman yake cewa ai da shi ne an ce kuma lokacin yana yaro dan shekara goma bai wuce sha ɗaya ba ko zuwa sama sai ce amma da shi ne dai da ba haka zai yi hukunci din ba sai shi annabi sulaiman ya ce a to in kai ne annabi dawo da kai baban nashi kenan sai ce to in kai ne wani irin kala hukuncin za kai sai ce ai inda shi ne da abin da zai yi sai ce yanzu sai ce ya ba shi dama yanke hukuncin sai ce to shi kenan sai ce to yanzu abin da ya kamata a samu moka sai a raba ɗanɗan biyu sai a ba kowa rabi shi kenan to to kaga ah, yana cewa a raba biyu a ba kowa rabi to sai ita wannan wadda aka kalama sai ta ce a to in dai haka ne ita ta hina ta abin mai ita wacce ta ce da shi kenan to karshe sai ya ce to tunda haka ne a bata ita adadin tunda kaga ita waccan babbar ta yadda a raba din saboda ba dan ta bane ita kuwa ga da ke dan ta ne kaga sai ta ji tausayi ne ka alama mata dan ka yanke mata dan da to sai ce tunda kun kaje ita ta ce ta ban waccan din a ban mata to ina ta ne waccan da kun ga ta yadda ita kuma a yanke din a raba biyu din to ba na ta bane shi a dalili to kaga karshe sai haka ya ba da wannan kusa mun ce yayi irin waɗannan shari'o'in suna da yawa wannan kuma kisa abu mashahuriya ce don bukhari da muslim sun roce ta fa a cikin littafansu haka su imamu ahmad a cikin al-musulun shi duk ya kawo da ibnu kasir tafsirin shi duk sun kawo da sauran malamai dai na hadisi duk sun kawo wannan din kuma ah, ina jin a shekarun bayan mun karanta cikin suratul anbiya ma'e wanda wasu waɗansu sun kai mai dabbobi wanda wani ne yana dabbobi sun kace sun kai ma wani mutum banna da sun kai mai banna sun kai ba- gona ne sun kace sun kace mai kayan gona gaba ɗaya suna canye waɗannan kayan gona duka komai ba su raga ba sai mai gona ya kawo ƙalat wannan mai waɗannan dabbobi wajen annabi dawo da shi ba annabi dawo da sai ce to yanzu abin da za a yi kai da an ka ce ma gona ga gaba ɗaya judduka waɗannan tumaki gaba ɗaya ka kora su judduka ka ce da su wani bakin ɓannar da an kai maka bayan shi annabi dawo da ya wani hukunci annabi sulaiman ya ce kai a ba da shi ne shi ma da ba ka zahi ba a sai sai ki ce to in kai ne ya za a yi kenan sai ce ai shi hukuncin da zai yi shi ne waɗannan tumakin da sun kai ɓannat a ba mai gona suwa ya tafi can ya ci gaba da kiwon su duk in sun kahe ɗan ɗana shi ne kuma nono kuma ya ci gaba ta tsatsa na amfani da shi ya duk dai abin da zai hita na jikinsu dai dun nashi ne dai shi kuma wancan mai tumakin ya tafi can ya sake wadda sabon shika gona wancan watan ya ci gaba da nomanta da gyara da sai ta kai daidai wadda an wadda ya ɓannata sannan sai ya mahimma da mai gona gona ta yi shi kuma ya ba shi tumakin shi kuma ai kaga ya gago kaga shi kenan to shi kenan annabi annabi dawo da yace shi kenan ai haka din kawai sai an ka da aka wannan hukunci an ka ba mai gona tumakin ya ci gaba da kula da su duk inda an ka haidan dana shi ne nonon kuma dun nasu ne komai dai nashi ne shi kuma wancan ci gaba da gyaran gona sai da ta dawo daidai wanda ya san ya ya canye ta ne ya yi bannata sannan sai daya ya bashi abun shi haka shi ma duk zaka ga yanda malamai sun kawo irin wannan sannan lalle kan sannan kuma akwai wani har yanzu wanda suke cewa wanda aka ce wata mata ce waɗansu mutane guda hudu sun kai ƙoƙarin za su yi haka ibn asakir ya ruwaita a su watan su sun nemi su yi zina da ita wannan matan ne ita kuma ta kiyarda to ƙarshe su sun ka ce to tun da haka ne su ko za su yi mata makirci sai sun ka kawo ƙarata ga annabi dawud sun ka ce sun kama ta tana yin zina da kare kaga iya ka kaskanci da lalatar da mutum kenan ko to sai ta masu wannan sun kamata haka nan su hudu kuma ga shaidu hudu aka bukata ko ga sun zo su hudu sun ce kuma zalle sun kama ta tana zira da shi wannan karen to shikenan annabi dawuda ya yanke hukunci a ji a kashe ta sai aka ce shi kuma annabi sulaimanu yana yaro hudu da yawa sai ya dawo da shi sai ya kira in yara wari ne ya to sun ka zanna suna wasa hakan ga kamar da kasan wargi na yara haka sai suka zauna sai ya samu mutum guda hudu sun ka zama da sifa irin kamar su waɗancan mutanen hudu su hudu da wani suna kawo wannan ƙala ga shi annabi dawud din sannan sai yaro guda kuma cikin shi kuma sai ya hito da siffar matsayin kamar wata mata shi kuma wadda sun kama wannan kazafin sun gashi ta yi zina din to sai shi waɗannan guda hudu sai sun ka kawo ƙala shi annabi suleiman din matsayin yana yaro fa kaga ne suna wargin su na na yara sai ci shi alƙali shi mai hukunci daga sai suka kawo sai sun ka kawo ƙalar wannan guda cewa ai sun kama ta ta yi zina da kare shi kuma annabi zagudu kuma yana kallon suna wasu su dai to sai aka zo sai an ka kawo ƙara sun ka ce sun kama ta da tana yin zina da kare sai ya ce to shi kenan sai shi annabi sulaiman sai ya ce to yanzu abin da za a yi mutane nan du'a rarrabar da suwa kowa ya koma ɗaya ɗaya ka ga mai suri guda su masu ƙara kenan su hudu ne sai kira wasu da guda guda sai fara kawo- kiran guda ciki sai ce shin karen nan da kun ka kama wannan tana zina da shi ya wani iri ne sai ce baki ne shi kenan sai ce tuba laifi sannan sai ya dawo sai ya sake kirawo guda daga ciki sai ce tuta hekka sai kirawo guda ya kirawo shi kuma sai ya tambaye shi karin nan da kuma kaba ya ce wannan mata tana zare da shi wani iri ne shi kuma sai ce ja ne Ah, sannan sai ya kirawo guda shi kuma ya tambaye shi cewa shin karen nan da kuma ka kama ita wannan mata tana zare da shi wani iri ne sai ya ce fari ne shi kuma kaga saura guda shi kuma shi ma na hudu shi ma ya kira shi ma ya hudu tashi kala daban dai sai ce to tun da haka nan ne kun ga shi ashe da ƙarya ce kun kai mata kenan don inda da gaske ne kun kama ta da kowa ya gane kalar ƙarya ai tun da kun haka gaba ɗaya gashi kowa ya faɗi nashi kala daban ba ku yi ittifaki ba shi ashe da ƙarya ce kun kai mata kenan saboda haka sai musu hukunci sun mata kazabi annabi dawuda yana kallo kuma ai hakan ga sai ce a kamin a riga a zashi da hukunci ne da ba shi ba sai ɗaya mazan zai kirawo masu wannan hukunci ya ce a dawo shari'a nan da shi annabi dawuda ya ce to ba haka nan za a yi ba gawar za a yanta to sai ta daidai yadda ya ga shi annabi sulaiman da ya da shi don ɗaga ran nashi da shi to to to ka gani to haka dai aka ta samu waɗannan hukunce hukuncen wanda shi a annabi sulaiman tun yana yaro din haka ya tayin su din wanda shi annabi dawo da kuma da ayi din kuma sai ya dawo kuma sai ya bi bisa ga an kai din sai ya canza tashi din ya dawo daga tashi sai ya dawo ya bi wannan wanda annabi sulaiman din yayi to duka dai shine jiya muka da bada wannan misalin na cewa watan shi wajen hukunci annabi sulaimanu wato shine yafi annabi dawo da yin hukunci amma wajen yawan ibada ne shi kuma annabi dawuda din ya fi annabi suleiman yawan ibada to mun karanta a jiya cewa duka har an yi tafiya din bayan an tara mashi waɗannan sun zo sun haɗu da wannan tururuwa da sauran abin da aka yi to yanzu a wanda za mu ɗora gare shi shine wata faƙada tsaira wanda shi annabi suleimanu din ana cikin jama'a tashi cikin wannan rundunar tashi din to sai ya zo yana neman watan abun nan din shi yana neman alhuda-huda wanda malamai su yi magana cewa to menene dalilin da ya sa haye bi shi wannan alhuda-huda din kamar da imamul qurtubi ya kawo ya ce wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa abin da ad dalilin hayen ne ina alhuda-huda din yake wato shine aka ce saboda irin kulaci da aggare shi ga mulkin nashi da girman gaske amma duk da haka nan wai ko yaushe cigiya ya kai zai tuddi ba ya ganin shi akwai wanda ba ya nan duk wanda ya gaba na sai ya bincika ina wani don ya sani shi lahiya ko ba lahiya ba sai an kace saboda tsananin kula ne da kuma iya mulkin dashi din wai ga tsuntsu duk karamci ne wai ba amince da shi ba shi ba ya ka muke aji ciki nan ko ka gani har tsuntsuwa ce ba amince da shi ba wannan bincika yana nan ko ba yana to sai ya ce saboda wata tsananin kula ne da mulkin dashi shi addalili magana ta biyu kuma wasu malaman kuma sun kace a ya nemi shi wannan alhuda hudu din ne a wanda addalilin ya neme shi sai aka ce ana zaune ko san jiya mun karanta cewa in an ka zauna ana tare su tsuntsaye duk sama suka tsayawa sai su yi masu innuwa to idan suka yi masu innuwa sai ya zama ko ina ba sai an sa wata lema ko kuma karkashin wata bishiya ba za a zauna shi kenan da tsuntsaye za su yi innuwa din to sai an ka ce abin da ya saya nemi alhuda hudu din watan rana ga ta din shigo haka daidai inda alhuda hudu yake da yake ya bawo shi ya dan hita to sai rana ta shigo ne sai ɗaya na diba sai ya ga bai ga tsuntsun ba to shi ne sai ka tambaye cewa wane ne ya kai ban ga alhuda hudu ba ina tihi sai an kace shine jirin da yasa ya tambaya da magana ta biyu kenan wasu kuma sun kace abin da dalili duk da kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo yace wasu kuma sai sun kace watan da yake shi alhuda hudu ne shi ka gwada musu inda ruwa suke ana cikin halin tahiya ne to ruwa sun ana sun lokacin sallah yayi ko ba ruwan da za a yi alwala to ba ruwa sai an ka nemi alhuda hudu da zuwa gwada musu shin yaya suna kusa da ruwa ko ko ana nisa don shi cikin kasa yana hangani yana gane ga inda ruwa suke to shi ka gwada musu inda ruwa suke cikin kasa shi yake hangen su din sai ya gaya mace wuri kaza nan za a samu ruwa da an gwadi su ko aljanu za a sa su ifiritu su kuma su za su gina yanzu nan take a samu ruwa take to an nemi ina ruwa suke din sai an ka nemi alhuda huda tun da ba ruwa ya gwada don su saboda an sa alhuda huda suna da shi su ba sai an tayar da ruwa ba za ta ba a guzurin ruwa su a to tun da akwai wanda hagarin su cikin kasa ba matsala kuma ga masu hikar da su ba wahala kuma cikin minti guda an yi an gama an hikar da ruwa to shi yasa yanzu su tafiya ba su iba guzuri na ruwa haka na suka tafiya to aka zo suka tafi a sai ɗayan nemi cewa to gashi ana buƙatar ruwa ina alhuda huda ya zo ya gwada ruwa sai aka ji sai aka bayana to shine sai ya tambaya to yana ina ne to wasu malamai suka ce to shine dalilin da ya sanya a waɗanda abubuwan guda uku shine malamai suka yi magana cewa shine dalilin da ya sa ya nemi alhuda huda ko da menene ne kaga da ya dai neme shi da ina yake din to to shine Allah yake cewa ta faqada tsaira don haka sai ya ci giyar shi wannan tsuntsun din wato shine ta ta faqada Sulaimanu al-huda-huda annabi Sulaiman ya ci giyar wato shi al-huda-huda din wanda yake sun kasance in sun kai kanu sun kasance za saru in sun kai tafiya la ya tazawwaduna bil ma'i ba su yin guzuri da ruwa don haka fa iza nazalu mahallan in sun ka sauka ga wuri yas'alu al-huda-huda aina mahallal ma'i don haka sai a tambayi al-huda-huda ina ruwa suke don haka sai ya ce ga inda suke din to shine sai a sa al-huda-huda a sai a sa su ifritu za su fikar da ruwan cikin lokaci shikenan sai a iba a yi alwala ai sallah ai duk abin da za a yi to shi ne a allah marauki zaki ya ci gaba da cewa faƙala sai ya ce wai ni mali la alal huda huda wai me yasa ban ga al huda huda ba ina ya tafi am kana min al-ghaibina koko ya kasance bayanan ya tafiya ne yana cikin wanda sun ka hukuma bayanan me yasa ina ya tafi to no لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
to dai tambaya ji bai ga alhuda huda ba to shikenan sai ya ce a aiko tun da alhuda huda ya tafiya ce lalle la u'azzibannahu yace lalle ko wallahi sai na azabtar da shi ya ko tun da ya tafi ba da izini ba tun da hita ya kawai dai ba tare da an san ya hita din ba to shine yace la u'azzibannahu yace lalle wallahi zan azabtar da shi ya azaban shadidan kuma azaba mai tsananin gaske to malamai sun ka ce azaban din da yace mai tsananin gaske nan ne ya sai suka ce watan shi ne ya ce zai sa a hige shi gaba ɗai ya kowa bai da gashi ko guda a kai shi can gara na kuma a aji kaku ga shi ga ƙa'idar tsuntsu an ka hige shi ai an tuna mai asiri ko to saboda haka shi yasa sai zai ce to azabar da zai mai kenan zai sa a hige shi ne a mai da shi haka nan huntu tunda shi kaga gashi shi ya su tura tsuntsaye ai to an hige ta kuma an kai cikin rana a aji to ya ce to abin da zai bashi kenan sai kuma ya ce bayan na aula azbahannahu ko kuma in yanke shi gaba ɗaya ma'ana shine a kashe shi cikin biyu ko a maiwa ga azaba ɗaya a hige shi a kai shi ga rana a bashi nan ko kuma ya ce zai yanke shi ma'ana ya kashe shi gaba ɗaya aula ya ati yan ni bisun ɗanin mubinin ko kuma ya zo min da hujja ga hili ƙarara in tabbatar da gadirin da sai ya ita hidin kaga ya ka adalci kuma kenan ko tunda in da ba adalci bane kaga da kai tsaye hukuncin da za a bashi ba tsaya bincike amma saboda adalci tsuntsu ne ba ma mutum ba amma duk da haka saboda adalci sai da an kaɗa to sai in ya kawo hujja ya kawo hujja kuma ba za a mai komi ba amma yanzu kaga mulkin yanzu ina jin dai so sai dai Allah ya sauke ko musamman da inda ba kowa kakin ba kaga ba lalle ne a tsaya yi bincike wani lokaci ma an kai binciken ma aka gano kana da gaskiyar to za a yi kokarin wacce hanya za a bi don a danne ma gaskiyar ta kaɗin kuma subhanallah to Allah ya kiyaye to amma nan kaga shi tsuntsu ne nan amma duk da haka annabi Sulaiman saboda adalci sai da aka mai adalcin cewa to ko kuma ya zo da hujja ba bayyana in ya zo da hujja dalilin da ya sa tahiya ta yi to shi kenan ba za a mai komi ba shi ne awala ya atiyan ni ko ya zo mani bisul ɗanin mubini da hujja mabayana shi ne bi burhanin da dalili bayyana mabayani don haka sai aka ce sai annabi suleimanu ya aiki shawu ya ce ta ya gane ya bi domin inda duk inda alhudu da shiga a ce a gane kemishiya to ya zo aka ce ya tashi zuwa sama sai ya hange shi can wajen ƙasar yaman a can wajen ne yake a wajen cikin yaman ne da ma cikin garin da ake ce masaba a garin saba sunan garin kenan to sai hangi shi annabi a sai ya hangi alhura can wajen to lokacin da ya hange shi to sai ya zo inda yake ya tafi ya same shi tun da shi ya ce a ta yi a zo mai da shi ya ko kaga nan wannan sabuwa tun da tsuntsu ne kaga tsuntsuwan ka aika irin uwan shi ko shi zai zuwa da shi ya kaga inda mutum ne sai a tura mutane kuma in kuma cikin aljanu ne sai a tura aljanu ya ce a ce a ta yi a tura wani to sai aka tura mashi watan wannan shahudin ya tafi ko da ya zo sai ya same shi da ya ga alamun zai kama shi shi alhuda hudu ne sai ɗaya ya ce mai tsaya ya ce ka ji tsoron allah yaka cewa ma'ana yake ce ma shi shahu ɗin kinan ba da ya ga zai kama shi sai ya ce karka kama ni ka karke ni ka ji tsoron allah ya ce ko da ya gama ka sai ya ce ma'ana ina gama ka da allah da ya baka karfi sama da niya ka tsaya ga ka kama ni sai ya dakata bai kama shi ne ba sai ya ce mai to amma abin da ka so in gaya maka lalle annabi Allah ya husata ma'ana annabi Suleiman ya yi hushi akan ta yadda kai ba tare da izini ba ya ce kuma sannan ya yi alƙawalin lalisi ya maka azaba mai tsananin gaske sai alhuda hudu sai ya ce to yanzu da ya yi alƙawalin zai man azaban nan to bai yi wani istisna'i ba ce bai ce sai in kaza ya faru ba bai wani istisna'i wanda ya yi sai ce eh ya ce awala ya ati yanni bisu ɗanibu ya ce ko dai ka zume da hujja ga hili sai ce a to inda haka ne ya sa ati bisu zan zume da hujja ɗin ko sau da ina da hujja ta ba matsala zan zo mai da hujja din to shine sai ya taso suka zo to shine Allah yake cafa mu kusa gaira ba'idin fa ma kaza gaira ba'idin fa qala haddu bi ma lam tuhid bihi wa jidka min sab'in bi nabain yaqin to fa ma kusa aka ce sai aka zauna dan lokaci gaira ba'idin wanda ba mai nisa ba ma'ana dan takaitaccen lokaci kadan bayan shi shahu ya zo din kenan wajen neman nashi din dan takaitaccen lokaci sai wata aka dan zanna wannan lokacin to daga nan sai ga shi al-hudu hudu din yazo yazo inda annabi Sulaiman yana zuwa cikin ladabi yazo ya zauna yazo a gaban shi ya saki ya bude hikakani haka ga kasa kuma ya saki ya saki kuma watan a ya saki watan bezar bindin shi ga kasa ita ma ya dago kai ne haka ma'ana zai ma shi annabi Sulaiman magana din ya mai bayanin ga abin da dalilin wanda ya sa shi a ya ya tafiya din to shine amma kamin ya fara magana tunda kaga daga zuwa ne to dole ya fara amfani da wata kalma wadda ya san da za ta sa shi annabi Sulaiman ya dai tafshi tukun sannan sai ya fara magana ya kawo hanzarin yana zuwa sai ya ce to ka tuna tazakkaro kufa ka bayyana yadda Allah ta'ala ya ka ce ma annabi Sulaiman ka tuna tsayawar da za ka yi gaban Allah madaukakin sarki kaga kuma shi ko annabin Allah ne saboda haka kuma masu tsoron Allah ne su kaga talakan su ma suna yaba su azizu su fare su ko ba irin yanzu bane wanda shi yanzu mai mai mulki yana da mulki yana ganin wani talaka wani karami bai sai mai wata alƙawari ba ya mai wasi ba to sai ce ka tuna tsayawa da zakai gaban Allah kuma ka sani Allah ya fi ka ƙarfi he da wanda kaka ganin kai ka fi ƙarfi na to Allah ya ƙarfi ka kuma he da haka nan subhanallahi aka ce aka ce sai kawai annabi sulaiman jiki ne mai sanyi jiki ne na mai sanyi sai kawai da dakata sai ya shiru to sai ya zo yake cewa faƙala sai ya ce mashi a hattu bi malam tuhid to abin da ya samu ga tuhid da ka gana yi na kewaye ke bi malam tuhid bihi da abin da baka kewaye ke da sani ba wa ma'ana na ta yanzu na san wani abin da kai baka ma san shi ba aiki sabo aiko kaga magana ta gaba ko an ce gashi wato har ya san wani abu wanda bai sani ba to wannan abin da yake gaya mashi kenan duk da ke can kamar yadda an kai magana cewa ya tura shahu ko to kuma duk da ke kamar daga cikin yadda wasu malamai suka kawo kamar yadda imamul alusi akwai wani tafsiri da ake shi mashi ruhul ma'ani eh imamul alusi to shi ma ya kusan mujalladi 30 tafsiri ne shi ma to shi ma daga cikin ya magana cewa shi alhuda huda din a wata lokacin ya ce ya fara tura mashi abun nan ne abun nan an ce jimina shi an ka ce je ya gane ki ina inda yake ya bincika bai ga inda yake ba sannan sai an ka tura abin da ne a maiki eh maiki to shine yayi wannan tashi din sama da tashi sai ya hanga sai ya ga inda ga inda ya hange shi din to shi ajin sai zo ya kawo masa wannan labarin din ga ga abin da yake ciki to wannan haka shi Imam al-Alusi da ya kawo a cikin tafsirin shi na Ruhul Ma'ani din to nan bayan ya taho din yayi wannan sabka din da ladabi din da komi ya ma Annabi Sulaiman haka to shine sai ya ce to lalle lalle na kewaye ke bi malam tuhid bihi da abin da baka kewaye ke da sanin shi ba ittala'tu na tsinkayo amma ala malam tattali alaihi na tsinkaye abin da baka tsinkaya ba waje ito ka yace ma annabi sulaiman na zo maka min saba'in daga garin saba wato shine wani gari ne a can kasar yaman yake eh kasar yaman har yanzu kasar yaman tana nan to shine aka ce nan wannan garin na saba da an ce shi saba din asulin sunan saba din watan sunan wani mutum ne wanda shi ne gina garin kaga ko yanzu da dama ana samun in wani gina gari sai a samu ambaci sunan garin da sunan mutumin din to an ce saba din sunan wani ne wanda ya gina ta ana ce mishi saba'u bin shijabu bin qahdana to aka ce a tsakanin watan yana na tsakanin shi saba din yana nan waje jikin kasar sana'a sana'a har yanzu yana da shi ma binnin sana'a shine babban binnin kasar yaman din ko ga yanzu to nan wajen ne inda suke din an ce kuma duka duka bai wuce mil uku ba tsakanin shi tsakanin garin na saba din da kuma inda shi annabi sulaiman yake ba amma Allah madauki suke yana gwada yana so ya gwada wata hikima ce nan ya wai duk mulkin nan na annabi sulaiman ga ya mulkin gana shi hadda aljannu yana da suwa da mutane da tsuntsaye da komi amma ya gashi bai wuce mil uku ba wai amma bai taɓa shi ko bai masan da wancan garin ba wani iko na Allah don a gane shi Allah shi kadai da mulkin komi kuma shi kadai san ko ina san komi ba abin da ka buyewa gare shi wani iko ne na Allah na Allah ya gwada haka din to sai zama gashi an bashi mulkin duniya kusan gaba daya to amma kuma gashi bai san kuma can ba Allah akbar to shine dama kuta ana cewa wata Allah ya ba da mulkin duniya gaba ɗaya ga kafirai guda biyu kuma ya ba da mulkin duk duniya gaba ɗaya ga musulmi guda biyu kaga shi annabi Sulaiman yana daga cikin waɗanda shi Allah ya ba mulkin na duniya ɗin can wajen waɗanda ba musulmi ana cewa kaman namaruzu da kuma wannan buhutu nasar su ne sun mallaki duniya shi fir'aun da mulki na shi ya ka ta misali da ba kusan amma waɗancan su ne sun kamallaki duniya gaba ɗaya dama ya kace kusan nan nan gare ɗin da shi kuma nan da annabi suleiman da kuma zalƙar ne ne su kuma su sun kamallaki duniya annabi suleiman da zalƙar ne ne su ne waɗanda a cikin musulmi wanda sun kamallaki duniya gaba ɗaya to shine kaga gashi ya mallaki duniya amma kuma wai gashi ga wani gari bai wuce tahiya mil uku ba wai amma bai san da shi ba kuma wani iko na Allah to shine sai yake ce mashi waje ituka nazo maka min saba'in daga garin nan na saba bai na baɗin yaƙinin na zo maka da labari kuma na gaskiya
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim
sai ce abun mamaki wanda na gano wannan gari shi ne inni wajadtu imra'atan ya ce ni na samu wai wata mace ce tamlikuhun ta ka mulkin su wannan gari wai mace ka mulkin su eh ana ce mata bilkisu sanan na bilkisu kenan ko to shine ya ce wai ita ce ka tamliki wai su duk tarin su wai amma mace ka mulkin su wa utiya min kulli shay ya ce kuma duk wani abu da ka sani an bata komi wai ma'ana duk wani abu na jin daɗin duniya an bata shi ya shine wa utiya an bata min kulli shay kowane irin abu yahtaju ilaihi min yahtaju ilaihi almuluku duk abun da sarakuna ka bukata tana da shi ita ma min alalati na abubuwa daban-daban wal iddatin da kuma abubuwa na tanadi na sojoji da sauran abubuwa ba abun da ba ta da shi ya sai ce bayan wannan kuma wala ha arshun azimin tana da wani irin gado mai girma wai kaji shi gadon ma ko annabi sulaiman bai da iri ne duk mulkin nashi ne wato wai ko shi bai da shi ya to shi ne ce wala ha arshun azimin tana da wani irin gado mai girman gaske wanda malamai suka ce tsawon shi ya kai zira'i 80 shi tsawon garon sannan haɗi ne kuma ya kai zira'i 40 haɗin shi ɗagawa ce kuma daga ƙasa shi kuma watan ɗagawa shi kuma ya kai zira'i 30 ɗagawa shi daga ƙasa ka gane tsawo ne na akwanta haka shi ne wanda aka ce waɗin yana tsawon zira'i 80 haɗin shi kuma shi ne wanda yake zira'i 40 ɗin ɗagawa shi kuma ga ƙasa kuma ya kai zira'i shi kuma 30 sannan kuma sakar tashi haka an kai shi da tsakanin zinari da azurfa kuma an yi mai cin baki da watan yakutaci da kuma lu'ulu'u da su ne an kai mashi cin baki da shi jajayi da su zubar jajja da an kace kuma kore tsanwa hakan ga sannan kawahuwan gadon kuma an kace dunna yakutaci ne ja da kuma shi wannan zubar jajja din wanda yake na kore tsanwa hakan ga don haka sai ya zama dai watan gadon ya haɗu sosai matukar da gaske to shi yasa shi alhuda-huda ya ce an ba tana da wani irin gado mai girma wanda ba taba ganin irin shi ba wannan haka yawan rukutu ya kawo wannan ɗin to to shi ne aka ce kuma bayan wannan shi gadon an ci yana da ƙohohi guda bakwai wasu kuma sun ka ce a'a watan ɗaki ɗaki ne shi gadon yake ɗauke da shi duk gadon yana da ɗaki kwana bakwai guda bakwai ga cikin shi kowane ɗaki kuma yana da ƙoha tana da gambu kuma wanda ana rufewa sai an buƙaci buɗa ne sannan za a buɗa amma ai kada amince an ce tsawon ayi zira'i 80 ko to ai kaga zira'i 80 ana ayi daki bakwai ko to shi din ne to kaga abun na kasai sani da ba to shi yasa kaji ya ce komi ko an bata wasan nan ya ce tana da komi kuma tana da gado mai girma to sannan bayan wannan sai ya ce kuma wajen tufa
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
to wannan shine malamai suka yi magana cewa da aka ce nan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum cewa na same ta tana mace ce take mulkin su mutanen garin nasaba din to akwai imam al-hassan al-basri da kuma zuhair bin muhammad suka ce ita ce bilkisu bintu sharahil eh suna mata kenan bintu sharahil eh to kuma akwai wasu maganganun da malamai suka faɗa akwai imam da ya ce an ce wai ita wannan sarona bilkisu din wata mahaifiyarta an ce asulinta aljana ce eh sannan dukan su shi ma nan ne da imam imam tabari ma da imam qurtubi sun kawo gaba ganin ta ce wadin watan ita ce bilkisu bintu sharahil sannan kuma mahaifiyarta kuma wai aljana ce to ko dai menene dai wallahu alamu dai to sannan sai imam qatada shi ma ya ce watan ta kasance shi asulin gidan nasu ita bilkisu dama gidan mulki ne kucan don haka ga mulkin dama gado shi ta yi ba wai haka ne ta same shi ba gado ne ta yi sannan aka ce mulkin nata don haka gane mulki ne ba karami ba kamar yadda ka ji alhuda-huda ya to yana sattin magana ce wato shine sai aka ce ko abu jama'a ta in majalisa ta wanda aka shawara in majalisa wanda take zauna ta yi shawarwari ga lamura sun ka taso an ka ce tana da watan sun kai su 312 masu abokan shawara kurun abokan shawara kurun tana da mutum 312 subhanallah sannan kuma kowane mutum guda cikin 312 din nan an ce akwai yana da waɗanda a ƙarƙashi ne shi kuma yana da mutum dubu goma ƙarƙashin shi kaga dubu goma sau ɗari uku da goma sha biyu ai kaga ba kalamin ba kalamin mulki bane ko wai ba a yi magana sauran talakawa misali a nan ne abokan shawara kullum ne aka magana eh wanda aka zauna a shawara kuma kowane karkashi ne akwai mutum dubu goma to to ka gani ka ga manya ne kenan to haka imamu tabari ya kawo da ibnu kasir ne duka sun kawo shi sannan aka ce kuma a karkashin nata har yanzu hakimai hakimi ina kananan sarakuna hakan ga an ce tana da hakimai watan su dubu goma sha biyu hakimin da aka ta hakimi dubu goma sha biyu subhanallahi to sannan a bayan wannan kuma an ka ce karkashin kowane hakimi yana da soja dubu ɗari duk karkashin hakimi guda akwai soja dubu ɗari kaga akwai ƙarfi kenan ko don haka akwai ƙarfi na mulki na soja akwai ƙarfin soja kuma akwai ƙarfi na dukiya ko tunda an ji ko garin tare ko shi kaɗai ba ƙaramar dukiya ba ce ba to sai ya zama tana ɗauki da waɗanda ne jama'a ɗin shi ma dai don haka haka shi ma imam dabari da imam al-qurtubi sun kawo wannan ɗin sannan a su waɗannan kamar da imam al-qurtubi ya kawo sai ya ce to su waɗanga mutanen ɗin waɗanga da an kai magana cewa ƙarƙashin nata ɗin tana da waɗanga hakiman watan sun kai wannan adadin na yawa su dubu goma sha biyu din kuma karkashin kowanne daga cikin su din gashi yana da soja mutum a dubu ɗari tare da shiya to shi ne sai suka ce lokacin da za ta tafi zuwa sadda za ta ansa kiran shi annabi suleiman zuwa inda yake din duk tare ta hita da waɗanda ne din kaga ita ma ta gudu kasai ta kenan ko to shine shine aka shi suka fita to wannan shine nan Allah yake magana cewa shi yasa nan kaji ya ce inni wajhu tamliki wa utiya min kulli shay'in komai an bata kuma wala har suna tana da wani babban mai gudu kaga aiko an bata komi ko to mai wanga irin karfi na soja hakan ga ga wadannan abuwa ai kaga tana da komi kenan to shine a a yazo tana magana din to shine sai ya ce bayan wannan aka ce kuma karfin su wadannan sojojin nata fa don ka gane abin ba na wasa bane watan kowanne daga cikin su an ce kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake cewa yace watan sai mutum daga cikin su sai sai ya kora doki ne da gudu hakan ga dokin yana cikin tsananin gudu zai game cin nan doki ya rike cak ya tsaya ai aka karhi kina gago doki na cikin tsakiyar gudu kawai ka kame shi ka rike cak kuma ya dakata mai zuwa ko ina to duk mutum guda an ce ya kai haka da kuma su ne a wannan can dubu ɗari ɗari ɗin so adadin wancan ne kaga ba ƙaramin ƙarfi a ciki ba to to wannan wannan haka yake to haka imamul qurtubi ya kawo wannan magana din sannan aka ce mata ne amma kai mata hidima din a kusa gare ta mata su ne an na kusa kusa gare ta din an ce tana da mata 600 su kai mata hidima shi ma ka yi tabari da ibn kasir su kawo din sannan bayan wannan aka ce shi wannan gadon nata wata shi ne yake tana zaunawa bisa gare shi ne kamar yadda can bayani ya gabata ga tsawo ne da kuma sauran duk abin da ya kawowakin da yake tare da su din to aka ce gado ne wanda yake na mulki ne shi ta ka zama akan shi to shi ne sai shi alhura ya ci gaba da ce ma annabi sulaimanu ya ce bayan wannan wajen tuhani na same ta fa wa qaumaha da ita da mutanen nata yasjuduna lishamsi suna yin sujada ga rana ma'ana rana suke bauta ma daga su san Allah ba su bauta ma Allah min dunillahi wanda ba Allah ba da hakan ga ba Allah suke bauta ba rana suke bauta ma wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya riga ya kawata musu ayyukan su na bautar rana din fasaddahum saboda haka ya toshe su ya hana su anis sabili daga hanya ta Allah aka ce fasaddahum watan shaytan din shine wanda yake ya toshe su wasu kuma sun ka ce fasaddahum bautar da suka yi ga rana din ta toshe su an sabila daga hanya ba su bauta ma Allah ba ba hum la yahtaduna sai zama su ba su shiriwa ma'ana ba su zama shiriyu bisa ga hanya ta Allah ba to sai ya ce Allah ya sujudu lillahi Allah ya sujudu lillahi alladhi yaqdiru al-haba bis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tulinun to shine sai yake cewa don haka shin wai su Allah ya sujuna lillahi to wai me yasa wai ba za su yi sujada ga Allah ba me yasa ba su bauta ma Allah sai suna bauta ma wani abu wanda wanda bawan Allah tunda ita lana bayan Allah ce me yasa suke haka din shine halla sajadu lillahi tabaraka wa ta'ala ai me ya hana ai dole su yi sujada ga Allah ba da sirki muna shi Allah din nan allazi yukhrijul khaba'a wanda yake shine yake fitar da duk abubuwan da boye al makhbu abun da yake boye min al madari kamar irin ruwan sama wanda ba ta da kuma tsire tsire to shi Allah shi da ke fitar da suwa ai shi ya kama da su rika masu jira mana wanda yake yana fitar da abubuwan da ɓoye fi samawata a cikin sammai wal ardi da kuma abun da a cikin ƙasai sannan waya alama kuma shi Allah din nan shi ne wanda yake ya san ma yukhfuna abun da suke boyewa wa ma yu'linuna da kuma abun da suke bayyanawa bi alsinatihim da halussan su saboda haka ai Allah shi ya kama da su bauta ma muna ba waya to ita wannan din ba kaga sai zama kenan kamar inda Allah yake cewa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna ko can cikin wata aya cikin suratul fussilat shine Allah ya shadaka ai Allah da ya halicci rana da wata din da sama da ƙasa din ai su ya kamata shi ya kamata a bauta ma ba wato su wadannan rana da wata din ba to shine sai yake cewa me yasa ba za su bauta ma Allah din ba to Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim to sai yace Allahu shi Allah shine wanda yake la ilaha illa huwa ba wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi shi kadai wanda kuma shine rabbul arshi shine ubangijin al'arshin na al'azimi wanda yake mai girma wato haka ce shine a shi al'arshin din nan da ake ta magana ake ta magana inda za a nade sama da ƙasa duk a game su gaba ɗaya a jefa su bisa ga shi al'arshin din nan haka ji zama da kasan ka samu irin katun daji babba ka samu kwandala kawai ka jefa ciki ne in tana tare wani abu cikin dajin nan to sama da ƙasa suna iya tare wani abu cikin hilin na al'arshi din to shi zaka ji ana cewa al'arshi al'arshi azimi al'arshi mai girma to shi kenan sai annabi sulaiman ya ce قال سننظر أسرقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجون
to bayan haka sai aka dawo aka ci gaba da magana annabi sulaiman sai ya ci gaba magana da alhuda huda sai ya ce to shi kenan yanzu sanan zura za mu duba mu gani asa dakta shin wai gaskiya ne kake yi cikin wannan magana ta kadin fi ma akhbarta bi da ka bani labarin cewa ka tai ka isko wata mace tana mulkin su tana da an bata komi tana da gado babba za mu je mu gani shin gaskiya ne wai ma'ana kai ya zama kenan wata kwana ce don ya kare kai ne don a don ya kawar da hankali a a kyale shi daga wallahin da yi to shine sai annabi sulaiman ya ce za mu bincika kaga wani yana daga cikin abin da ya kamata kenan sarki da an kawo wani labari ko na batanci ne ga wani ko na gyara ne kaga bincike kamata ya kenan go kada ya zama kai tsaye ba tare da bincike ba kawai sai a mutu hukunci kaga sai a mai hukunci wanda ba daidai ba kenan shi yasa kaje yana cewa in ja ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina in ana baka labar da an ga maka wani yayi kaza sai ka mai hukunci kurum ba tare da bincike ba to karshe sai an ji kunya fa dan wata rana sai ka mai hukunci ashe ba haka abin yake ba sai kullun abin ya bayyana kaka karshe sai ka dawo sai sai a ji kunya kuma to shine yake cewa zamu diba magani shin asadakata shin kai gaskiya cikin labarin naka am kunta min al-kadhibin ko ko dai kana cikin makareta ƙarya ce kake muna to shine aka ce sai ya rubuta wasiƙa shi annabi annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalamu ya rubuta wasiƙa yace aje akai akai mata aka ce kamar yadda Imam al-Bagawi ya kawo a cikin tafsirin shi da kuma Imam an-Nasafi cewa abin da ya rubuta shine sai ya rubuta cewa a min Abdullahi Sulaiman bin Dawuda daga bawan Allah shine Sulaiman dan Dawuda ila Bilqisu malikatu saba zuwa ga bilkisu sarauniyar saba yake cewa bismillahir rahmanir rahimi da sunan Allah mai gamamman rahama a duniya mai kuma kibantattar rahama da jikai a lahira assalamu ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma ba'du abin bayan haka fala ta'alu alayya kakku kuskure kuma girman kai wa atuni muslimina ku zo man kuna masu miƙa waya zuwa gare ni to wannan shine sai aka ce yasa aka yi sitam ga takarda din sai ba alhuda ya ce to ka je ka ga maso ga takarda din to shine sai yake bace kaje ka kai musu to shine sai yace to izhab bi kitabi kaje da wannan wasiƙar tawa wannan ma kaga shine wanda malamai suke cewa can ka san alqur'ani ko wace sura in ka diba za ka tana da bismillah ko ko wace sura tana da bismillah to amma sai sura guda ko suratu tauba ita daya ba ta da bismillah duk alqur'ani to can malamai sun ta sabani can lokacin da muka kawo tafsirin suratu saboda mun yi bayani can wajen amma dai nan tun da mun haɗu da guda zan yi bayani da wurin sai suka daga cikin sabanin maganganun malamai sun kai cewa me yasa ba a yi mata bismillah ba duk an faɗi da can wasu kuma sun ce kai to ai can da ba a yi mata bismillah ba ai an dawo an ranka ta nan cikin sutu sabad saboda ga tanan zamu karanta cikin wasiƙa ta shi annabi sulaiman ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai sun ce wa can din ce da ba a rubuta ce ita ce an karanka nan wurin ai to shine yake ci musu izhab bi kitabi ka tafi da wannan wasiƙar tawa fa alqihi ilaihim ka jeho ita wannan wasiƙa din gare su da ita bilkisu din ka jefa musu ita gare ta wa qawmi hada ita da mutanen nata din sun matawalla anhum sannan sai ka dan juya daga bare su ma'ana wa qif qariba minhum sai ka dan juya ka dan labe ka koma gefe sai ka jiya fanzur sai ka duba ka gani ma za ya ji'una da mi za su mai kamar da amsa ma'ana in ka jiha musu wasiƙa to ka jira tukun ka gani shin waye me za su ciwa ka saurara man ka ji abin da za su faɗi
قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأتوني مسلمين ah to lokacin da ta kawo wannan ne an ka zo to an ce lokacin da shi alhuda hudu ne ya zo ya isko sun tashi da an tashi da da masarauta da fada da aka tashi ga gida za ta kwanta ta huta da ba kucin dan ka tashi za ta shiga gida sai ta kwanta ta huta an ce ta zo ta kwanta a da rana hakan ga za ta hutawa sai ya shiga ya iska kuma don an kukkuli kofa ta ko'ina to amma akwai taga da an ka bude inda idan iska don iska to ta nan an ka ce sai ya shiga ta nan wani ta nan sai ɗaya jiwa mata ita wannan wasiƙa ɗin sai jiha mata wasu an ce da an ka bashi wasiƙa da ya cije ta ga bakin shi ne ta da ita ya zo sai jiha mata yana jiha mata ita wannan wasiƙa sai kawai ta falka tana ta shi kawai sai ta ga gashi ta ga duk an kukulle wuri ko ina amma ga wasiƙa an kaɗo mata sai ta duba dama ta aika karatu ko can sai ta ga gashi an rubuta innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimina tana ganin haka nan kuma sai ta danji tara zana haka to kuma an ce duk da ke wasu sun ce ta kuma sai ta diba sai ta ga shi alhurhudin kuma sai ta gari shi wajen bakin taga tsaye to shine sai take mamakin wannan abu da ya faru to shine ta zo sai ta tara jama'a tata abokan shawara kenan ko da muka faɗa zu sai ta kirawo su sai ta suke ce masu ya ayyuhal mala'u qalat ko a cikin sai Allah yake cewa sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane na bayan ta tara su kenan inni ulqiya ilayya kitabun karimun lalle wani an jeho mani wata takarda mai daraja mai girman gaske wai saboda dan razanar ta ɗaya saboda haiba da sitam din da ta gani kuma daga daga annabin Allah ne to shi yasa sai ta dan razana ga abin to shi yasa kaji ta ce ma wasiƙa ma karimun wata takarda ce mai daraja matuƙa ga abin ta kunsa sai ta karanta musu ta ce abin da a cikinta innahu min sulaimana wato ita wannan wasiƙa daga annabi sulaiman take wa innahu kuma abin da ta kunsa wannan wasiƙa din shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya kar ku yi mana girman kai wa atuni muslimina ku zo mana kuna musulmi ku miƙa min waya sai da ce kun ji abin da kun shiga wasiƙa yanzu mai a shawara
قالت يا أيها الملو أبتوني في أمري ما كنت قارئة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديدا والأمر إليك فانظر ماذا تأمرون
ماذا تأمرين آه تشيني قال سيدك باين wannan to bayan ta karanta musu wannan to shi ne kalu bayan ta kalanta musu wannan wasiƙa ga abin da wasiƙa ta kunsa to shikenan sai da ce saboda haka ya yi hal mala'u ya ku manyan mutane na to yanzu aftuni fi amri ku ba ni fatawa cikin wannan lamari nawa saboda haka ina son ku man ishara yanzu mi kun ha gani mi a shawara game da wannan wasiƙa kun san ni ma kun tuqadi atan amran ban kasance ina yanke wani hukunci ba ko wani lamari ba ba ni yanka hukunci hatta ta shahaduni har sai kun halarce ne mun tattauna tukun shi ne ta hadaruna ni sai kun zo wajena mun tattauna sannan mu yanke hukunci saboda haka yanzu mi kun gani mi a shawara ga wannan abu to kalu sai sun ce mata to yanzu ki sani na hannu ulu quwwatin kake manci mu ma abuta karfi ne muna da karfi wa ulu ba'sin kuma mu ma abuta iya yaki ne shadidin matsananci ma'ana mun iya yaki muna da karfi kuma mun iya yaki wai ma'ana tun da sun ga ta dan razana sai suna so su natsar da ita cewa to kattamanci su sojoji suna sojoji masu karfi kuma sun iya yaki to shine a nanu ulu quwwatin mu ma'abuta karfi ne wa ulu ba'sin kuma sannan mu ma'abuta watan wa ulu ba'sin shadid ma'abuta tsananin yaki ne mun yaki to sai sai sun ka ce amma dai shikenan wal amru ilayki yanzu dai lamari na gare ki fanzuri sai ki riba ki gani ma za ta amurina me za ki bayar da umarni me za me ya kamata a yi to nan malamai sun ka ce ta hisu hankali ita don gashi ita abin take tunane daban tunda kaga inda wani ne da ta yi wani hukunci tukun amma sai bata yi kan kushi tana shawara gare su su kuma sai ga shawara sun haka to suna ba da ga shawara to sai ta ce masu kala sai ta ce قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
آه to bayan ta yi masu wannan magana ta ce masu to ga abin da za a yi su kuma sun gaya mata cewa to gattamance suna da ƙarfi sun iya yaƙi amma dai ba matsala su yanke hukunci da su yanki ba nan daga cikin malamai akwai imam al-hassan al-basri wanda ibn kasir ya kawo shi yake cewa wato shine sai yake cewa ka amma dai iyakar dai kunya kuma zan sun ji kunya daidai akwai ya ce ga sun yi kirari sun ce mu ne masu karfi kuma mun iya yaƙi amma kuma sun ce sun miƙa lamarin su ga mace ya ce iyakar dai iyakar dai a wannan ayi iyakar faɗuwa ƙasa ayi ya ce amma gashi wasu miƙa lamarin su ga mace wadda tana yawo gashi tana tafiya tana yawo hannu nan to suna boci ita wai sun miƙa lamarin su zuwa gari sawai in ji babu hasan al-basri kenan Allahu akbar to shine a to shine aka zo sai ta zo ta karanta wannan wasiƙa din bayan duk ta yi wannan ne in ta gane shi gashi inda wumin sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim da sauransu to shine karshe dai duka dai ta yi wannan shawara din da suwa to amma wasu malamai sun yi maganganu sun kace to ga lokacin duk da haka lokacin da ta karanta ita wannan wasiƙa din to da an ka ce innahu min sulaimana din wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko bismillah sai an ka ce su busan sunan Allahu ba wadun gurgun bu sani ba sai suna ta mamaki to shi wanganan bismillah din ga da an ka rubuta Allahu din ga a cikin bismillah wai sunan mene wangana agoye suna maki wai sunan mene shi wannan bismillah din nan ne to shine sai aka ce wai sai wasu daga cikin mutanen da su sun ka ce kai muna ganin ma na zunnu haza illa ifritan aziman min jin muna ganin wani babban aljani ne sunan wani babban aljani ne saboda haka muna ganin wani babban aljani ne cikin wannan magana sunan Allah fadin wasu kuma sun ka ce kai anya sai wani ya ce a'a ai ba aljani guda bane wasu ifritu ne wasu manyan manyan aljanu ne guda uku su aka ce ma Allah ku subhanallah to shine sai aka ce akwai wani matashi saurayi daga cikin sai ya ce an kace shi ya san suna Allah din sai ya ce ya ke shugaba watan shi annabi Sulaimanu wani irin sarki ne shi ya kuma Allah mamallakin sammai din nan shine ya bashi wannan mulkin nan mai girma kuma shi ba yin wata magana da wata kalma sai ya fara da sunan Allah shi yasa ki ganta an rubuta wannan sunan sunan Allah din don haka sunan Allah ne ubangijin nashi din don haka duk wata kalma inda zai fara da ita to sai ya rubuta ta da sunan Allah don saboda haka shi ne ya ce don haka watan fahuwa shi la ya ta kallon bi kalimatin illa ba da afiha bi tasmiyati ilahu saboda haka bayan wata kalma in zai rubuta dole sai ya faɗi sunan Allah cikin sai ce kuma shi wannan Allah din nan ismu malakin sama'i sunan sarkin sama ne war rahmanir rahim kuma sai ce sifofin shi ne shi wannan Allah na sama din to duka dai bayan ayi wannan ne to kaga kaga na wasu sunan Allah ma ne sai an ka an ka tattauna tukun an ka gano mi a sunan Allah din subhanallah wai kaji a ce sunan Allah ba gaba da ba sani ba ya ɓaci to to to shi ne to sai zama san sunan na Allah ba to shi ne nan sai zama da sunan da an sa ga wannan a innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim din to shi ne su suka yi wannan to karshe sai ta nemi cewa to su ba ta fatawa me me a hukunci me kamata a yanke hukunci me a dare ayi to shi ne su suka ce mata to yanzu lalle a haƙiƙa suke ce mata ita ce kun sani ba da yanke wani hukunci sai tare da na san sai tare da na shawarce ku menene abin da watan za ku kawo me a shawara ko daga ciki to shine ga lokacin sai ta ce bayan ta yi wannan magana din a to shine sai take cewa suke ce mata nam qalat ku innal muluka bayan sun yi kirari kenan sai ta ce to amma ina so ku sani akwai wani abu innal muluka haqiqa ma sarakuna su sarakunan nan da kuka gani idza dakalu qaryatan in sun ka shiga ga gari ma'ana in an kai yaƙi sun ka shiga gari da gari sun ka kwace shi to afsa duha suna ɓata garin nan su mai kace kace su mai ragargafa waje alu a izzata ahliha kuma suna sanya duk waɗanda an manya manyan mutanen garin suna mai da su azillatan su zama kaskantattu wulakantattu wa kazalika yaf'aluna haka suke aikatawa saboda haka in mun ka kuskura mun ka yaƙi da suwa in sun yi karhin mu sun ka shigo haka za su wulakanta da mu su kaskanta mu kaga ta yi su hankali kenan tana hangin nesa ma su ba su gani din to shine وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
to saboda haka a bayan ta ta faɗa masu haka cewa in sun ka shiga to ga abin da yake faruwa to sai ta ce to yanzu abin da za a yi amma zan yi jarrabawa tukun zan jarraba shi in gani in shi sarki ne na gaskiya zan gane shin shi sarki ne mai mulkin duniya ko ko dai a'a wata annabin Allah ne wanda yake Allah ya huskanta zan gane sai ta ce inni wa inni ni mursilatun ilaihim bi hadiyatin za a aika musu da wata irin kyauta mai girma in gani fa naziratun zan duba in gani bi mai yaji'ul mursaluna so da mai manzannin nawa za su dawo mani menene abin da wace amsa zai ba su wace amsa zai ba su in wace amsa zai zai baka su manzannin nawa to sai ta shirya ta ce saboda haka za su bayar da watan wannan kyauta din to shi yasa imamu kata da ya ce kai gaskiya ce bilkisu tana da matuƙa hankali kwarai da gaske ya ce kaga in ta riga ta san cewa kyauta wani abu ne wanda yake tana sa mutum ya bi ka kuma ga kyauta ma haɗin ta sarauta kaga ba ƙarawa ce za a yi ba to shi yasa sai ya zama sai ta ce za ka za na aika din to shi ne sai aka ce sai ta aika da wannan kyauta din an ce sai take cewa to yanzu idza qabila hadiyata in ya karbi wannan kyautar tawa to alimtu annahu malikun lalle zan na san kenan sarki ne shi ba ba annabi bane sarki ne shi ya wa maliku ya ce tace kuma ko duk wani sarki da kun ka sani la ya galiban la ya galibani abadan ba sarkin da zai iya rijata ko wane ne shi ya don haka in kuka ga na aika mai da wasu wannan kyautan in ka ga ya ansa to sarki ne duniya ya kaso kuma bai sai ya gagara ta bane kuma in ji ta kenan to shine zace in ku kanka ga bai karba ba to annabin Allah ne sai dai mu miƙa zuwa ga shi kawai kaga ta yi su hankali kenan to shine sai ta aika aka ce ta hada tsakanin maza da mata an ce ta kai mutum ya kai dubu mutum dubu wanda ta tura su ta yi wani kai kyauta din aka ce ta hada masu watan tsakanin zinari da azurfa da sauran watan ah, gwalagwale hakan ga da lu'ulu duk ta hada masu da kuma irin turare hakan ga tun daga almiski da ambar duka ta hada irin da kyauta mai karfin gaske ta manya to sai ta hada su ma dimbin yawa ta ce aje a kai mashi zinari nan da azurfa din na aje a kai masu lokacin da ta ce aje a kai wajen a kai mashi annabi suleiman waɗannan aka ce sai ta yi masu sifa ga guda ta ce za ta gane ta gani shin zai iya ganewa shi ma wata alama ce wadda za ta ganewa in shi annabi allah ne waye da maza da mata ne an ka game wanda za su ta haihuwa amma sai an ka masu duk sutura komi kala ɗaya hita guda sun kai ba ka ganewa ka ce gama ce wanga namiji sai ta ce za ta gane in ya gane waɗanga mata ne waɗanga maza ne yana da gaskiya alama annabi ne shi to kuma duk da haka nan suka isa suka zo din kuma sai gashi ya bambace ya gane waɗanga maza ne waɗanga matan ne kaga sai ta ce sa ido da kyau su gani zai gane ni koko dai to shikenan aka zo bayan ta tura musu da wannan kyauta din to shine sai a ta ce a tafi to bayan sun kama hanya sun tafi to shi guda a roda yana yana kuma yana jin labarin abin da ke ciki ka san da ma ce ka dan koma gehe tukun ka ji me za su cewa to da ma ya koma gehe yana sauraron duk abin da ake faɗa din to a roda sai maza maza ya zo ya isko annabi sulaimanu alaihi salamu wa salamu ya isko shi ya gaya mai cewa to lalle ka ji ka ji ga abin da yake ga abin da ake ciki ta turo a kawo maka tsaba zinai kyauta na kuɗi masu ɗimbin yawa don a jarraba ka a gani in ka karɓa to kai sun san sarki ne kai ya ba ba annabin Allah bane kai in kuma ba karɓa ba to sun gano cewa kai annabin Allah ne to sai annabi Sulaimanu ma zai ce to shikenan kuma ta yace ta kwanuka tsakanin su a tsakanin shi annabi Sulaimanu da ita din to sai ya ce maza maza ya kirawo aljanu shi annabi Sulaimanu din ya ce shi ko a yi maza-maza a yi mai kwalta daɓe na zinare ɗin da zurfa sau da haka kwalta za a mai shi na zinare ɗin kamin su waɗancan ɗin su iso kaga aikin ba wahala aljanu ne za su yi aikin na makwacin sai da abadan unigo su je su yi to shi ne sai ya faɗa masu adadin ko mil da ya bukata kuma a mai don ba wai magana milona ne ya kaso a yi kilomita ne ya kaso a mai na zinare ɗin subhanallah ya ce aje a shi fiɗa mashi to aka zo suka zo suka yi wannan ɗin to bayan sun shinhiɗa an shirya to sai aka ce ya ce kuma su mai wani gini mai kyau a gefe ya ce a gina bashi ginin na zinar da azurfa ka shi kaso shi ma a yi bayan ga kwalta an yi ta zinar da can ɗin sannan an dawo za a gina gida shi ma da zinar da azurfa ɗin sannan ya ce a ta yi a bincika duk inda wata dabba take mai kyau wanda an kasance ta bisa tudu duk wasu dabbobi waɗanda aka sani kala-kala duk a taro mai su a kawo mai suwa subhanallah to abin ba wahala ba da mashan da aljanu duk hannun su suke aka je aka taro dabbobi na sarari gaba ɗaya ya ce dabbobin ruwa su ma a ta yi bincika duk wasu kalar dabba mai kyau ta ruwa a kawo ta ita ma ita ma aka zo aka kawo ya ce kuma duk aljanu kowa ya kwaso ɗaya na duk a kawo mai ɗaya aljanu su ma saboda aka su ma a kawo ɗaya ɗaya aljanu duk su ma a aje mashi gehi su ma to aka zo aka kawo ga ga su waɗancan duk abubuwan an tara ɗin watan ga dabbobi na ruwa ga na tudu sannan ga ɗayan aljanu an kawo gefe don an aje ga kuma wannan gini ɗin da yasa an kai ɗin to duka aka zo aka haɗa abuwa cikin ɗan lokaci takaitacce to kamin waɗannan su zo kenan to sai ga sun zo suna zuwa tun kamin su kai aka ce suna ta haya sai wani amurciya ya ce jama'a fa abin kawar zama kawai shine muka taka fa kaga kaga kaga ai sai dai sai don cika umarni ko inda ba na cika umarni ba kaga sai su dawo da kyautar nan to an ce ka toka kawo zinari amma ka toka asko a shi a ce aka taka ma to sai ce amma ka so ka ce to amma shi kenan da su wuce tun da cika umarni ne ai don su zo in sun ka zo sun ka isar isar wanda za su yi in sun ka bayar din shi zai bayar da dama cewa su ji me zai gaya musu kuma su komi za su koma su gaya ma ita bilkisu din to shi kenan sun ka wuce to shine Allah ya jafalan ma ja Sulaiman فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
to shine falan ma ja Sulaiman lokacin da watan su waɗanga shugabannin masu kyauta sun ka zo ma annabi Sulaiman din kala sai ya ce masu wai ku yanzu sun ka zo kaga tuna sun ga su gona abun mamaki sun ka isko ga ɗayan aljannu gefi ga kuma dabbobi kala-kala ga duk abubuwa da ya su ta gani to tun nan sun ka ɗauki hankali su ya rigya ɗauku sun ka dasu sun ka zama ƙwayawa suna kallo to suna zuwa sun ka ce to kuma ga abin da ta aiko ma da shi ta ce mu kawo maka sai ya ce masu a'a a tumi duna ni bi mala yanzu ni za ku ba dukiya ni za ku ƙarawa da dukiya ya ce to ku sani fa ma atani allahu abinda Allah ya ba na dukiya da mulki din da annabci khairun mimma atakum yafi abinda ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ai ku ne kuka yin farin ciki da kuka kyautata ku ku ta dame ku mu ni nan mun yi karin wannan saboda haka ku koma da suwa irje ilaihim ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم ساجرون to saboda haka sai ya ce masu da hakan ga ku kuke da bukata da wannan kyauta din Mu- ni kan mun fi karfin wannan abin da Allah ya bamu ya fi abin da ya baku don saboda haka ku ne wanda yake ah, bal antum ku ne bi hadiyatukum da wannan kyauta ku tafrahu da kuke farin ciki li fakharikum bi zakhari fi dunya saboda kuna yin alfahari da kawaki na duniya sai ya ce masu irji ilaihim ku koma zuwa gare su ma'ana zuwa ga ita bilkisun da mutanen ta gaba daya bima a taitun bi da abin duk abin da kuma zo da shi kuma ba da bukata da shi ya subhanallah to ai ba sai an ga musu ba bukata ba ko tun da ka taho kai da kyauta kana ganin ka zo da kayan dukiya na kyauta kana takama an yi ma kawawaki kuma su ma kayan da sun ka suka su ma fa masu tsada an ka suka musu ba wai kayan don a gudu irin haka ta kasaita din su tura da sun ka fito da ita din su ma ta kasaita ta manya an ka saka don a gudu masu tsada amma sun ka sun ka isku haka sun haka mulki ba ba irin nasu ba to sai ce ka koma su- ku koma zuwa gare su kuma in kun zo ku gaya mata fala na atiyan nahuma annabi sulaiman ya ce ya ce wallahi za mu zo musu bi junudin da wata irin runduna laƙi ba da lahum ba su ikon ba su iya fuskanta ta da yaƙi laƙi wala a to wanda adar runduna aljanu kan ta yaƙi ai kaga to yana magana ya fuskanta ta su kuma to ka gani saboda haka kaga ga tsuntsaye ciki ga aljanu ga mutane ga dabbobi kaga ko dabbobin da aka ce aikin su aiki ya samu tunda dabbobin su zaki wani suna ciki fa duk mayan da daga san duk akwai su ba duk mayan dabbobin da daga san duk komi akwai shi wurin an tara to kaga ina ganin ko ci dabbobin da aka ce su ya ka'i ba za su iya da ita ba to shi yasa sai ce to ku gaya musu falla na ati yannahum za mu zo musu bi junudin da wata irin runduna laƙi ba da lahum wadda biha ba su iya huskantar ta da yaƙi sannan kuma wala nukhudi jannah ya ce wallahi za mu fitar da suwa min ha daga shi garin nasu na saba din azillatin suna kaskantattu suna wulakantattu shine azillatin suna kaskantattu wa hum sagirun suna wulakantattu haka za mu yi musu ko kuma su zo su mana imani cikin biyu dole to da yake lokaci ya yi sai dai mu kwana nan gobe in mun dawo sai mu dora insha Allah in mun dawo sai mu dora akan kisa tasu din muna fata inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Ah, insha Allah gobe za mu tashi daidai irin yanda take magana akan ah, cewa to wata an yi ah, zai zai bada umarni to shi gado nan to a zo mai da shi ya kashi za su shirya kuma za su zo duk da gobe insha Allah za mu ji wannan insha Allah muna fata Allah karba muna Allah ya biya dukkan bukatun mu na alkhairi baki daya da sauran dukkanin jama'a da suka taru a wannan wuri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mu kowa bukatun na alkhairi Ah, da sauran dukkanin jama'a da suka kawo sadakoki suna neman addu'a kan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu sannan da duka ah, masu neman addu'a kan marasa lafiya su muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mu da lafiya din masu neman addu'a kan a kasuwancin su da manoman mu da masana'o'i na dukan su gaba ɗaya mana masu addu'a Allah ya ma kowa jagora cikin lamuran sa alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mata masu cikan nasu ya mana masu addu'a Allah sauke su lafiya a cikin sauki ba tare da wahala ba albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi duk ibadun da muke gabatar a cikin wannan wata dukkanin alkhairin da a cikin sa muna roƙo Allah ya tabbatar mana Allah ya bamu Allah ya kar- Allah ya samu daga cikin da yake wata a cikin sa alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma in Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin